الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kara sake bamu damar zama don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa daga nan a cikin waɗannan dalilai na na ramadan masu albarka yau muna 21 ga watan ramadan hijira 1446 wanda ya daidai da 21 ga watan march miladiya 2025 muna roƙon Allah Ubangiji ya karɓa mana Allah ta'ala ya yi mana muwafaka da tsayuwa a wannan dare da ake ta fatan samu muna roƙon Ubangiji Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu Allah ta'ala ya musu rahama ya ji kansu waɗanda ba su da lafiya cikinsu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya su kuma Allah Ubangiji ya ƙara musu lafiya ya sa su cika da imani hakanan muna roƙon Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu muna karatu cikin suratu ad-dukhan kuma za mu tashi aya ta yana ne za mu tashi Okay, من المسرفين طيب sai mu tashi anan nan Allah da yawa sannan akwai har yanzu dai muna ƙara sanarwa cewa ranar litinin za mu je fulsar kuma tunuma har an fara aiko da gudunmuwa kamar bajin gumal Allah ya saka masa da alkhairi ya tura mana kuɗi masu ɗimbin yawa lallai a kan lallai a sai abubuwa a kaiwa waɗannan mutanen Allah Ubangiji ya saka masu alkhairi madalla za mu tashi aya ta ta talatin kenan to zaɓi dai kawai wani guri ka tashi to shi kenan mu je kawai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين نعم الله وبنجي يتشي ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المحيط lalle hakika mun tseratar da banu Isra'ila daga azaba ta wulakanci wanda a jiya ma mun dan tattauna cewa azabar da ya ta yi musu shine a yuqattiluna abna'ahum yastahyi nisa'ahum yana kashe 'ya'yansu maza da bar matan ina jin anan muka yi ta zance akan dattijai da sauransu har lokaci ya cinye to min fir'auna ya tsaratar da su daga fir'auna innahu kana aliyan min al-musrifi lalle fir'auna ya kasance wato yayi nisa kware da gaske cikin masu saban Allah ta'ala wato aliyan min al-musrifin wato ya kai duk inda ya kai matuƙa wajen barna fir'auna ya kai matuƙa wajen barna ko aje ma mun dan bada misali cewa babu wanda ya taba cewa shi Allah ne amma fir'auna yayi da'awar cewa shi Allah ne wato ko shedan bai taba cewa shi Allah bane amma fir'auna sai gashi yana da'awar cewa shi Allah ne kaga kenan lallai a shine dalilin da yasa Allah ta'ala yake yawan wato siffata shi da wannan da cewa inna fir'auna ala fil ard lalle fir'auna ya yi ɗagawa a cikin ƙasa wasu takbara wa kano ƙauman aliyin da shi da mutanensa sun yi girman kai suka zamo aliyin masu son su yi ɗaukaka masu toroko da wuce gona da iyaka haka shi fir'auna wato ƙarshe ne wajen sabon Allah subhanahu wata'ala ƙarshe ne wajen ɓarna ƙarshe ne wajen son ya zama a wato shi maɗaukaki ne yana bala'in son ɗaukaka a ce shi ne sama da kowa wanda wannan kuma hanya ce ta halaka Allah Ubangiji ya kiyashe mu duk lokacin da za ka rika jin cewa dole sai ka fi kowa to daga nan ka buɗe wa kanka ƙofa ta sharri da yawan gaske amma idan ka ba Allah ta'ala shi Allah Ubangiji da kansa zai ce ka fi kowa ba sai ka yi ƙoƙarin cewa ka nuna mutane cewa ka fi kowa ba a'a ka ci gaba da yadda kake Allah ne zai nuna musu cewa kafi kowa shi kenan sai daga jana labari ana cewa kafi kowa amma an ka ce dole kai ne za ka sa kowa sai ya yadda cewa kafi kowa to gaskiya ka sa kan kawo Allah ubangije kiyashe mu to wannan qauluhu min al-musrifin sirfan fi fi amrihi wa sakifur ra'yi ala nafsihi wato shi mutum ne mai barna a cikin dukkanin al'amuransa sannan kuma shi mutum ne da kawai iyaka ra'ayinsa yake so kawai ne bai da ya ɗauki ra'ayin kowa ba shi kawai ra'ayinsa shi ne ra'ayi duk ku gama faɗar ra'ayoyinku amma shi nasa shi ne kawai za a bi kuma dole kowa sai abu nasa Allah ta'ala ya kiyashe ku to sai Allah ubangiji ya ce wa laqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin su banu isra'il da ake ta magana akan su cewa Allah ubangiji ya tseratar da su daga fir'aun kuma sannan ya halakar da shi fir'aun din Allah ubangiji ya biyo baya da gaya mana cewa bayan an gama wato halakar da fir'auna to ba bakat alaihimus sama'u wal ard wama kanu munzari wato sama da ƙasa ma ba su kuka ba saboda kawai an halakar da fir'auna a jiya mun dan tattauna ma akan wannan ko yawa wasu wasu suna ganin kamar ibn ashur yana ganin fama baka alaihi musama wannan larabawa sukan yi amfani da wannan cewa idan idan wani babban mutum ya mutu wani mai kima in ya mutu sai a ce bakatis sama sama wal ard a ce wato sama da ƙasa ma sun yi sun yi kuka saboda mutuwarsa wato a ce saboda wane ya mutu a samu wani al'amari ya canja a yanayin gari kamar lokacin da ɗan gidan annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya rasu ibrahim al-mu'azzam ko yaro ne da da mariyatul qibtiyya ta haifan masa to an kai shi kuba ana ana ana a can aka rene shi a gidan wasu makera anan aka aka rene shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya je ya duba shi kusan duk ranar asabar yana barin cikin garin madina ya je ƙuba ko ya tafi a ƙafa ko ya tafi a kan abin hawa to wani lokaci sai ya rashin lafiya sai ya rasu to da ya rasu sai aka yi sa'a ya rasu kuma rana ta yi kusufi mun gane da haka sai suke cewa ai ta yi kusufi dai saboda mutuwarsa domin su abinda suka ɗauka a wancan lokacin inda rana ta yi kusufi ko wata ya yi kusufi to wani babban mutum ne ya rasu ko ko wani babban mutum aka haifa shine bakatis sama'u wal ard wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala ba sa yin kusufi dan mutuwar wani ko dan haihuwar wani haka idan an gansu kawai ayoyi ne a koma zuwa ga Allah ta'ala ayi sallah a roki Allah ta'ala gafara to da aka bakatis sama wal ard wato tana da wata wata fuskar da wasu daga cikin malaman tarihi suka kalle ta na cewa wato ba abin da ya jijjiga a duniya don an kashe fir'auna da mutanensa saboda a nuna maka wulaƙantuwarsu da rashin kimarsu da rashin darajarsu ba ma wanda ya damu don an kashe su duk abin da fir'auna ɗin nan ya yi da shi da mutanensa a rana ɗaya allah ya halaka su kuma ba abin da ya faru ba wani abin da aka yi ba wata zanga-zanga ba wani wani abin da aka yi kuma ba a jinkirta musu ba to yanzu kun ga kamar ibn taimiyya rahimahullah ya akwai tafsiri na ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala shi a ƙarƙashin wannan fama bakat alaihi musama wal ard wato kawai hadisi ya kawo na amru ibn yazid wani lokaci wato yana ya je yana dawafi ya yau muna da bako insha Allah ya zo yana dawafi na, na ka'aba sai ga sai ya ji kuka a cikin astar na ka'aba mun gane wato ya ji wani ya shiga cikin labulan ka'aba yana ta kuka ko da ya ya daɗe a gurin har kusan asuba amma mutumin yana ciki yana ta kuka to sai ya sai ya buɗa da ya ga waiwaye a cike yake ta kukan nan sai ya ga sanannen malamin nan ne da ake ce da shi ɗawus rahimahullah to suka yi ta magana cewa ya za ka zauna a nan kana ta kuka ka za ka za da sauransu sai ya nuna masa wata ya ce masa wannan watan da kake gani shi da kansa yana kuka saboda duk da cewa ba shi da zunubi kuma ba tambayarsa za a yi ba wato ba za a tsayar da shi a masa tambaya ko a masa hisabi ba amma tare da haka kuma yana kuka to don haka ya za a yi a ce ni ba zan yi kuka ba a yi ne gurin kamala za ka yi ce to da ni ba zai yi kuka ba kunga kenan akan yi kuka saboda tsoron Allah ta'ala ko akan yi kuka saboda wani ya bar gurin ko saboda an rabu da wani to sai a yi kuka saboda rabuwa da shi to sama da ƙasa ba su yi kuka saboda rabuwa da fir'auna da mutanensa ba da kuma abinda malamai suka irshadi wanda muka tattauna a kai jiya cewa lalle ya kamata a ce kana da wata ibada da kake yi wadda idan ka mutu to su waɗannan waɗanda kake ibadar da su za su fara kuka saboda babu kai mushafinka inda kake sallah wata ibada da ka damu da ita kake yi ko da yaushe wadda da zarar ka tafi shi kenan abin ya tsaya ya kamata a ce kowa cikin mai yana da irin wannan to kun ga Allah ta'ala ya tseratar da su ya, ya kuma halaka wato abokin gabansu shine fir'auna don haka ma anan yake tuna musu cewa walƙadi na jaina bani isra'il min azabil min al'azabil muhin min fir'aun innahu kana aliyan min al-musrifi to duk da wannan sai Allah ta'ala ya ce walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin su waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam yace mu muka zabo su kuma mun zaɓo su ne ala ilmin wato mansub ne alal hal wato mun zaɓo su muna da ilimi akan dalilin da ya sa muka zaɓo su suka yi imani da annabi musa alaihissalatu wassalam mun gani muna da ilimi akan dalilin da ya hukunta lalle mu zaɓo su mu sa su zama wato waɗanda suka yi imani da annabi musa alaihissalatu wassalam akan wannan da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa Allah yana nuna mana cewa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ne ya zaba masa sahabban da za su yi imani da shi kuma su rayu da shi mun fahimci wannan wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin Allah ta'ala duk wanda ka ji sunansa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji zabo shi yayi ya hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don annabi sallama da kansa ya faɗa cewa inna Allah tara ni wa tara li ashab Allah ubangiji ne ya zabo ni kuma ya zabo min sahabbaina don haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam zababbin Allah subhanahu wataala yadda duk kace jin cewa ba su yi ba ko sun yi laifi ko sun yi kaza ko sun yi kaza to Allah dai ya zabo su ne ala ilmin a bisa ilimi ya zabo su kuma su ya zaba bai zabe ka ba mun gane saboda zama annabi da annabi sallama kamar yadda nake yawan faɗa wahala gare shi zama da annabi sallama wahala ce da shi ba kowa bane zai iya zama da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi annabi sallama ko tsawa ba a masa ba ma tsawa ba ka yi magana ma ta shallake tasa yanzu nan sai duka sallarka da azuminka gaba ɗaya Allah ya rubuta su amma yanzu ka duba yadda shugabanninmu da waɗanda suke da girma a cikinmu yadda za ka ga wani ma da ihu ma yake kiransu a kun ga zama da annabi sallama wahala gare shi shi yasa ba kowane bala da babiya bane zai iya zama da annabi sallama sai da aka zaɓo su aka zaɓa masa su za ga wani daga habasha yake bilal wani daga rum yake suhaibin rumi wani daga ina wani daga ina wani daga farisa salmanul farisi da aka tattaro aka tara wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu su saboda aka zababbu ne radiyallahu ta'ala anhu to kamar yadda Allah ta'ala ya zabar wa annabi Musa alaihi salatu wassalam waɗanda suka yi imani da shi kuma yake gaya mana a nan gurin cewa wa laqad ikhtarnahum ala ilmin yanzu kun ga akwai lam wadda lam ce wadda akwai rantsuwa cikin ta sannan ga ƙad wadda harfin ta ce sannan a can kuma ya ce ala ilmin wato lalle tabbas mu muka zaɓo su kuma mun zaɓo su ala ilmin wato da ilimi muka zaɓo su duk wanda ka gani cikin banu isra'il wanda ya imani da annabi musa alaihi salatu wassalam mun zaɓe shi ne ala ilmin to wannan zai bayu ga mafahimci wancan wajahin na cewa wasu daga cikin malaman tafsiri kamar ibn ashur ya tafi akan cewa a wannan ya nuna Allah ta'ala ma ya zabar wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sahabbansa to sannan Allah ubangiji yana so ya nuna mana cewa duk wannan abin da kaga banu Isra'ila suna yi wa annabi Musa da kuma yadda daga ƙarshe bayan rasuwar annabi Musa da Harun suka zo suka damalmala addinin duk da hakan dai Allah ta'ala ne ya zaɓe su ala ilmin min al'alami mun gane wannan wato karka ɗauka cewa Allah ta'ala ya zaɓe su bai san cewa za su yi da abin da za su yi ba a yana sane da cewa duk za su yi wannan yana sane da cewa suna da taurin kai saboda idan ka bi labari abinda annabi Allah ta'ala ya kissanta mana dangane da banu Isra'il zaka ga sun ba annabi Musa alaihi salatu wassalam wahalar gaske to waɗannan da suka bashi wahalar nan fa zaɓaɓɓu ne fa mun gane su ne zaɓaɓɓun su ne masu imanin amma ka duba yadda suke tabba annabi musa alaihi salatu wassalam wahala to duk da hakan kuma allah ta'ala ya ce mu muka zaɓe su kuma mun zaɓo su ala ilmin muna sane da duk abin da zai faru amma akan haka kuma muka zaɓe su don allah ta'ala ya gaya maka shi fa iliminsa ba kamar ilimin kowa yake ba iliminsa shi ne abinda yake gaya mana ya alamu ma bai na aidihim wa makalfa ya san komai a duniyar nan tun kafin ya faru ya san shi lokacin da yake faruwa kuma yana sane da shi bayan ya wuce kuma baya manta Allah ta'ala ubangijinka ya ce baya la ya zullu rabbi wala yansa ubangiji baya bata kwata-kwata lissafi ya bata lissafi baya bata sannan baya mantuwa kwata-kwata duk abin da ya faru Allah ta'ala yana sane da shi kuma wani abu bai taba kubucewa Allah subhanahu wataala ba to sai Allah ubangiji ya sake cewa wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin kuma muka ba su daga cikin ayoyi ma fihi bala'un mubin abinda akwai bala'i bayyananne a cikin sa a nan gurin wato Allah ta'ala yana gaya mana cewa ya bawa fir'auna da mutanensa ayoyi fuska ta farko kenan fuska ta biyu ya ba wa bani isra'ila wato ayoyi wanda a cikin ayoyin akwai bala'i wanda yake bayyananne ko kuma allah ubangiji ya ba su duka biyun da fir'auna da mutanensa da kuma banu isra'il dukansu allah ubangiji ya ba su ayoyi ayoyin da a cikinsu akwai bala'i mai bayyanannen bala'i to mu ɗauki kalmar albala' haka ce albala'u ana nufin al'iktibar jarrabawa abinda muke cewa jarrabawa to ita kuwa jarrabawa tana iya zama ta alkhairi ce tana kuma iya zama ta sharri ce ma Allah ta'ala ya ce wa lablukum bi sharri wal khairi fitna wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna kuma zamu bala'ance ku wato zamu jarrabe ku da sharri da alkhairi duk a matsayin fitina fitina kuma shine don a gane waye wato gangariya a cikin ku mai imani sannan a gane wane ne bara gurbi amma asalin lafazin fitina yana nufin ka samu karfe ka sa shi a wuta ka yi ta zigawa har sai kowace irin tsatsa da take jikinsa ta fita ta bar ainihin tsagwaron karfan wannan shine abin da ake kira da fitna to za a jarrabe ku da sharri da alkhairi a matsayin fitina don a gane waye gangariya a cikin ku waye kuma bara gurbi don hakan an ce in kaga Allah ta'ala ya baka alkhairi to wannan jarrabawa ce idan kaka duk don Allah ta'ala ya jarrabu kowa idan muka ɗauke shi da cewa banu isra'il Allah ta'ala yake magana da su a nan kai tsaye wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin to sai mu ga waɗanne ayoyi ne aka bawa banu isra'ila bayan an kubutar da su daga fir'auna kuma an halaka fir'auna din a gaban idansu waɗanne ayoyi ne aka ba su wanda akwai jarrabawa bayyananniya a cikin ayoyi suka ce ai akwai ayoyi da yawan gaske yanzu kun ga sun ce wa annabi musa alaihi salatu wasalam rana ta musu yawa suka ce rana gaskiya ta yawa a sa allah ta'ala ya roƙe shi ya sa wani gajimare ya rika musu inuwa shine allah ta'ala ya sa gajimaren kuma ya zo yake musu inuwa وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المنة والسلوى sannan suka ce su gaskiya ya kamata ake ba su abinci ma kawai mun gane Allah ya tsaye sa gajimaren duk inda za su yi ana bin su ana musu inuwa duk inda za su shiga sannan suka zo suka ce su fa gaskiya ya kamata Allah ma yake saukan musu da abinci kawai daga sama da aka annabi Musa ya tambaye ya tambaye Allah ta'ala da safi mala'iku da saukar da abinci su ci su koshi da rana a saukan musu da daddare a saukan musu wannan ba ayoyi ba ne? kuma ayoyi ne na alkhairi ko? to amma kaga jarrabawa ce kuma a ciki bayyananniyar jarrabawa ka duba daga ƙarshe da ba su jarraba mun fahimci wannan har sai da ta kai Allah ta'ala ya mayar da su kirada ya mayar da su bularrika ma gaba ɗaya mun fahimci wannan suka ce ake saukan musu da almannuwar salwa a irka saukan musu da tsuntsayen salwa da kuma kama ice cream a rika saukan musu mai flavor kala-kala aka za su ci su koshi mun gane amma da tafiya sai tafiya sai suka ce su ba za su yi imani da shi ba ma gaskiyar magana sun yi shawara sun daina ma imani da shi har sai sun ga Allah subhanahu wa ka gani haka to kuma ya ɗauke su su je suka ce sai sun yi magana da Allah mu fahimta lan nu'mina laka tanar Allah jaharatan da da farko sun ce ba za mu yi imani ba sai sun sai mun yi magana da shi baki da baki ce masa Allah ya ce mana na'am wani Isra'il haka suka ce da suka je kuma aka yi maganar a gaban su kuma suka ce to su ba gaskiya sai sun gan shi Allah ya ce ba za ku ganna ba gaskiya ba zai taba yi wa ku ganna saboda karfin idan kuma bai kai ku ganna amma dai ku duba wani dutse za ku gani in kun gan shi yana nan to za ku iya gani na walam ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa karra musa sa'iqan da shi da shi duka suka mutu gaba ɗayan sa lokacin sai da nan musa ya tashi yana ta roƙon Allah ta'ala cewa yana ba Allah ta'ala hakuri yana lallashin sa cewa ya tada su kar a kalli fitinar su kar a kalli shirman su da sauransu in aka tashe su mun gane kaga wannan jarrabawa ce kuma jarrabawa ce bayyananniyar jarrabawa duk abin da kace so Allah ta'ala ya ma amma kuma ka kike imani a wannan ba karamar jarrabawa ce to idan kuma an fuskantar da maganar ne zuwa ga fir'auna wa ma ata wa ma atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin kaga dama an faɗa mana tun a can baya ai an ba su ayoyi ga sanda ga hannu mun fahimta ga tsufana wadda fadi a waddama ko ga kwarkwata ga ruwa ga ambaliya ga jini ga waye duk waɗannan ayoyi ne ai wannan kuma za ga ayoyi ne da sharri ko su amma an an jarrabu banu isra'ila da su don wannan jarrabar ta zama jarraba ce wadda take bayyananniya a ce za ka ɗauko ruwa ka sha ka ga ya koma ya zama jini ai wani jarraba ce bayyananniya kuma ba kai kaɗai ba kowa a garin ma haka yake babu jarrabawa da ta kai wannan bayyana da ya kamata a ce a daina abin da ake a dawo abu Allah subhanahu wataala amma sun bi kaga ba su ba da sun roki annabi Musa ya roki Allah ta'ala an dauke sai su koma gidan jiya mun gani to in kuma zuwa ne da annabi Musa alayhi salatu wassalam yayi ya musu bayanin dukkanin alkhairin da za su samu in sun yi imani da shi da dukkanin sharrin da zai iya samun su idan ba su yi imani da shi ba to kaga kenan sai zama wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin ana iya fuskantar da shi zuwa ga fir'auna da mutanansa da banu isra'il gaba daya waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam dan haka ayar tana da fuskoki har guda uku idan ka bi malaman tafsiri zaka kowa da inda wajahin da ya dauka mun fahimci nan wallahu ta'ala a'lam na'am inna ha'ula'i la yaqulun إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين na'am Allah ta'ala ce inna haula ila yaqulun to su waɗannan ko dai kace mushrikan quraishawa duk da an ba su labarin abin da ya faru tsakanin annabi Musa alayhi salatu wassalam da Fir'auna da yadda Allah ta'ala ya halakar da Fir'auna da yadda ya kwato banu Isra'il kuma ya gaya mana cewa duk abin da aka ji banu isra'ila suna yi din nan ya dai zaɓe su ala ilmin ba wai ya zaɓo su bane don bai san su ba daga baya suka zo suka bashi kunya a'a ala ilmin ya zaɓe su don ya zamana dukkanin abin da zai faru ya zama jarrabawa ce bayyananniya a gare su to waɗannan mushrikai su kuma sai suke cewa in hiya illa mautatun al'ula ba komai bane in banda mutuwa ta farko wa ma nahnu bi munshari suna ganin ba za a tashe su ba gaskiyar magana a malamai suna ganin wato abin da ya sa kaga mushrikai kwata-kwata ba sa motsawa idan Allah ta'ala ko annabi sallama ya musu wa'azi ko an sako musu da wata aya kawai saboda ba su yadda cewa in sun mutu za su tashi ba duk wanda ya san cewa in ya mutu zai tashi ai dole za ga yana dan taka tsantsan akan wasu abubuwa to amma su ba su yadda da cewa za su tashin bane ba shi yasa duk labarin da Allah ta'ala zai ba su da yadda aka halakar da kowa ma waye da duk jarrabawar da za a yi musu ba za su ba za su motsa ba wajen su ga sun yi imani da Allah subhanahu ta'ala domin a tunanin su shine daga sun mutu kawai shikenan daga duniya sai kaduna ba babu lahira Allah ta'ala ba zai tayar da su ba to don haka zaka ga wasu ma zaka ga kamar lisanul hal ɗinsu yana nuna kamar ba su yadda da in sun mutu za su tashi ba za ga sun saki jiki suna yin abin da Allah ta'ala baya so suna barna suna keta iyakar Allah subhanahu ta'ala suna ƙetare haddi na Allah subhanahu ta'ala suna yi wa shari'a musulunci karan tsaye kuma hankalinsa a kwance kai ka ce ba su yadda da cewa in sun mutu za a tayar da su ba duk wanda ya yadda cewa in ya mutu za a tayar da shi to lallai za ka ga ayyana taka tsantsan dangane da wasu abubuwa ne to wannan shine halin mushrikai ba su ma yadda da cewa idan sun mutu Allah ta'ala zai tayar da su ba don haka ma suke cewa fa'tu bi aba'ina in kuntum sadiqi ku dawo da iyayenmu mana in dai da gaske ne cewa za ku ta da gaske kuke cewa za a yi tashin alkiyama ku dawo mana da iyayenmu iyayenmu su taso su ma kuma in sun taso ta za su yi a taso da iyayensu kaga kenan sai a tada kowa a tashe shi kafin lokacin da Allah ta'ala ya tsara zai tada alkiyama to wannan shine dalilin da yasa Allah ubangiji bai tada musu iyayen nasu don ya tsara cewa sai kowa ya gama mutuwa sannan zai tada alkiyama wanda zai imani ya imani a haka wanda ba zai imani ba kuma kar ya imani amma idan lokacin da Allah ta'ala ya yi zai tada duniya to zai tada ita kuma lokacin da ya yi zai tayar da duk waɗanda suka mutu in ya yi zai tada duk wanda ya mutu sannan da wanda ya imani da wanda bai imani ba idan an je ranar da Allah ta'ala zai tada kowa kaga a lokacin zai san cewa ya jika wa kansa aiki to amma su kullun abin da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan fa'tu bi aba'ina in kuntum sadiqin to sai Allah ta'ala ce ahum khairun am qaw am qawmu tubba wallazina min qablihim shin su ne suka fa alkhairi ko kuma mutanen tubba'i wallazina min qablihim da waɗanda suka zo gabanin su ahlaknahum mun halakar da su fa innahum kanu mujrimin lalle su masu manyan laifuffuka ne mujrimai ne masu manyan laifuka masu girma to anan a istifhami ne wannan Allah ta'ala ya bude ayar da ita ahum khairun am qaumu tubba shin su suka fa alkhairi ko mutanen tubba malamai suna kiran wannan istifham at-taqriri wato tambaya ce amma kuma tambayi tana tabbatar maka da cewa ba su suka fi alkhairin ba mun gane ko a ayi Allah ta'ala ya ce akuffarukum khairun am ulaikum kafiranku ne suka fi alkhairi ko wancan su suka fi ko wancan to ku din ku kuka fi alkhairi ko kuma mutanen tubba kaga amsar shine ba su kai mutanen tubba'i alkhairi ba mun gane amma duk da haka mutanen tubba sun fi su alkhairi da waɗanda suka riga su zuwa amma duk da haka Allah ta'ala ya halakar da su mun fahimci wannan duk da haka Allah ubangiji ya halakar da su idan maganar fir'auna ta musu nisa to ga tubba shi kuma tubba din nan sarki ne wanda sun san shi sarai duk larabawa sun san tubba sun san labarinsa sun san komai kuma sau da dama Allah Ubangiji ya ba mu labarin shi wannan sarki tubba din a cikin suratu qaf Allah Ubangiji yana ba mu labari cewa kazzabat qablahum qauma nuhin wa ashabur rassi wa samud wa ikwanu lut ko wa ashabul aikati wa qaumu tubba yace duka waɗannan sun yi sun yi sun ƙaryata mu mutanen Nuh da ashabin rassi da Samud wa Adun ko wa Fir'aunu wa ikhwanu Lut duk wannan Allah ta'ala ya ce duk sun karyata mu wa ashabul aikati su ma sun karyata mu wa qaumu tubba da mutanen tubba'i ko tubba'u su ma duk sun karyata mu kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id dukansu sun karya sun karyata manzanni dan haka suka cancanci gaɗin ga ƙuma da azaba to shi tubba wato suna ne da ake bawa dukkanin wanda ya mulki yaman kuma ya zama ɗan ƙabilar himyar ne mun fahimta da hazara maut da saba'i duk wanda ya mulki waɗannan gurin da saba'i da yaman da hazaramaut sannan kuma ya zama ɗan ƙabilar himyar ne to shi ake kira da tubba mun gane kamar yadda a musulunci da aka ce khalifa ai wanda ya shugabanci musulmai gaba ɗaya shi ake cewa khalifa wanda ya sarauta a rum ana ce da shi a kaisar ko haka ne ko kisra kaisar ne na rum ko, ko kisra ne na paris kawai da ake cewa na jashi ga wanda ya sarauta a ina a habasha ko to haka tubba ana ce da shi tubba wanda ya mulki waɗannan guraren guda uku kuma amma in ya fito daga wannan kabilar ta himyar kamar a ce kamar a ce fulani kamar a ce wane ne da mannawa da wane ne duk ga sanan dai mun gane to in ya fito da kabilar himyar kuma ya zama ya mulki saba da himyar da hazara maut to shi ake kira da tubba dalilin da yasa ake kiransa da tubba saboda sarakuna ne waɗanda lafazin tubba din yana nufin y- y- saboda tsabar faɗin mulkinsa da kuma tsabar yaƙinsa wato yana bin rana ne duk inda rana take bullowa to shi ma ya je wannan gurin ya yaki kamar da yadda Allah ta'ala ya bamu labarin fir'aun zilqarnai fa atba sababa hatta idza balaga maghrib ash-shams wajadaha taghrubu ala qaumin har zuwa ƙarshe to shi ma tubba haka yake mayaki ne dukan su mayaka ne wasu sun ce an kira wasu da da tubba saboda duka kowane sarki dole ne ya zo ya bi shi mun fahimta saboda tsabar karfinsa da kuma yakinsa don haka ya shiga ya yi yaƙi ya, ya, ya shiga jaziratul araf ya je ya yaƙi makka ya bi ta makka ya bi ta madina ya shiga iraq an ce shi ya gina wata, wata, wata wani gari da ake kiransa da alhira wata babbar daula ce shi ya gina ta to ya biyo ta madina ma mun fahimta ya so ya yaƙe su sai wasu yahudawa guda biyu da suke tare da shi suka ce a'a nan karka yake su nan akwai wani annabi da zai hijira ya zo nan da karka yake su da haka sai sai bai yake su ba ya wuce ya tafi makka ya je nan ma ya so ya yaki makka waɗannan yahudawan da guda biyu su suka yi ta masa wa'azi cewa wannan ɗakin da kake gani yana da sha'ani mai girma da haka karka yake shi wanda za a aiko ɗin annabin zai zama shi ne zai zo ya raya wannan ɗakin haka sai ya sai bai yake su ba suka ce har ya yi ɗawafin wannan ɗaki ma kamar yadda malaman tarihi suka ambata to a nan ibn ashur rahimahullah a cikin tahriruwar tanwir yake cewa shi tubba ɗin tun da sunan sarakunan ne mun gane? to wannan tubba din da ake magana sunansa as'ad alkunyarsa shine abakari tunda najashi yana da sunansa ko mun sani ko ba mun sani ba haka fir'auna shine wanda ya mulki a masar ko to duk wannan fara'ina din suna da sunan nakin su nasu na daban kafin su zama sarakuna ai suna da sunansa da ake kiran su sannan in sun zama kuma sai da ana ce musu fir'auna to asalin sunan shi wannan tubba din da Allah ubangiji yake ta bada labari a cikin suratu saba'i an yi magana a kansa a cikin suratu qaf an yi magana a kansa sannan gashi anan gurin ma Allah ta'ala yana ta magana a kansa sunansa as'ad alkunyarsa shine abakare wato sarki ne babba ibn ashur ya ce gaza bilad al-arab wa dakala makka wa yasrib wa balaga al-iraq yuqalu innahu alladhi bala madinat al-hira fi al-iraq wa kanat dawlatu tubba fi sanata 1000 qabla al-bi'sa al-muhammadiyyah daular shi wannan tubba din ta yi shekara dubu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam dubu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam daularsa da ya kafa duk wani labarin da ake bamu sai bayan ya wuce da shekara dubu sannan Allah ta'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace waqila fi hududi 700 700 qabla bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma dai kace irin shekara 700 din nan kafin wato zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam a lokacin aka yi shi wannan sarki tubba din wanda Allah yake ta bamu maganarsa a cikin alkur'ani wanda sunansa as'ad kuma alkunyarsa abakari a imamu ahmad rahimahullah a cikin musuladinsa ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa la tasubbu tubba'an fa innahu kana qad aslama kada ku zagi tubba shi din shi wannan sarkin tubba din don shi ya riga ya musulunta a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu tubba'an fa innahu kana mu'minan saboda shi mumini ne sarki ne amma kuma mumini ne don haka malamai suka ce to annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce yayi imani ko musulmi ne yana nuna yayi imani da addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo ya samu shiriya da addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda ya karba daga hannun waɗannan habrain min ahbari yahud mun fahimci wannan to sannan mutanensa kuma talakawan su kuma su ne mutanen banza amma shi mutumin kirki tubba kun ga har Allah ta'ala yana ta yawan yana ta yawan yabansa shi yasa na Aisha ta ce shi din mutumin kirki ne shi yasa duk inda Allah ta'ala zai magana akan tubba za ga yabansa yake yi sai ya zargi mutanensa amma shi mai imani ne mutumin kirki ne duk da cewa yana da ƙarfin soja kuma mayaƙi ne sosai amma duk da haka kuma ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala kaga duk yadda ka samu daula duk yadda ka samu karfin mulki kana da damar da zaka yi imani akwai waɗanda sun fi ka karfin mulkin kuma sun yi imani da Allah subhanahu wata'ala mun gane to a nan kun ga fir'auna shi shine fitinan nan ya hana talakawan sakat mun gane da shi da da mala dinsa to a nan kuma shi tubba din sarkin shine mutumin kirkin talakawan su ne mutanen banza Allah ya kiyashe mu da aka suka ce ba a halaka su ba sai da shi tubba din ya fita yaki aka bar sauran talakawan waɗanda ba su bi shi ba sai Allah ta'ala ya gama da su su ne a cikin suratu saba ake ba mu labari a sailil arab arim wani dam na arim wanda ya karye ya halaka su gaba ki daya to larabawa sun san sun san shi tubba sun san labarin wannan sailil arab sun san komai duk da magana ta yi shekara dubu ko kusa da shekara dubu amma larabawa sun san shi kuma suna ba da labarinsa a tafiye-tafiyensu da suke zuwa sham suna ganin gurare masu girman gaske wanda shi ne ya giggina su kuma ana ba su labarin irin jarumtarsa da kuma irin ƙarfin soja da allah ta'ala ya bashi to kaga allah ta'ala a nan gurin yake gaya mana ahum khairun am qaum tubba wai su ne suka fi alkhairi ko kuma mutanen sarki tubba wallazi na min qablihim da waɗanda aka yi gabanin zuwan shi kansa tubba din Allah ubangi ya ce ahlaknahum mun halakar da su innahum kanu mujrimin lallai sun kasance mujrimai masu aikata manya-manyan laifuffuka mun gane to me dalilin da yasa Allah ta'ala yake tuna musu tubba domin idan fir'auna ya musu nisa to ai ga tubba ko wanda suna samun labarinsa in fir'auna sai yanzu suke jin labarinsa to ga wanda yake kusa da su wanda ya rayu a yaman yaman kuma tana jikinsu sun santa kuma sun san tarihinsa kuma suna jin labarinsa iyaye da kakannu to shi din mutumin kirki ne amma talakawansa da suka karyata abin da Allah ta'ala yake so Allah ubangiji ya gama da su to kamar haka duk wanda ya ƙi imani da Allah subhanahu ta'ala ko ya karyata manzannin Allah subhanahu ta'ala ko yake yi wa shari'ar Allah ta'ala karin tsaye to haka Allah Ubangiji zai gama da shi don babu wanda ya taɓa yi wa Allah ta'ala girman kai kuma ya sha ba tare da Allah Ubangiji ya gama da shi ba kowaye shi idan zai taɓa shari'ar musulunci to ya san yadda yake taɓa ta amma duk wanda ya taɓa Allah ko shari'arsa ko bayin Allah na gari to ƙarshensa sai Allah Ubangiji ya gama da shi a da yake muna da babban bako dole anan za mu dakata muna yi masa barka da zuwa muna da bako dr makiyu yana tare da mu kuma insha Allah duk da ya ƙi zama a kujerar nan dai dole sai ya zauna a kujerar nan don sai ya mana wa'azi insha Allah Allah ya saka da alkhairi malam sani da zuwa malam bismillah bismillah malam bala ai lalle sai mun ji wani abu daga bakin ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi eh ko sallama ce zo ka zauna kai in Allah zauna sai kai insha Allah zauna kai sallama na azu yawa a na fi so ka zauna dai zauna din mala zauna karkada yawa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Huh. Allah ya gafarta mana ya gafarta mana baki daya kuma ibadunmu da muke yi ubangiji Allah ya sa alkhairi a ciki Allah ya sa sallolinmu da azuminmu da zumuncinmu da sadakokinmu Allah ya sanya suna daga cikin mizanu hasanatina jami'an Allah ya mana albarka baki daya kuma magana ta gaskiya ba dan ganin ido ba inda Hausawa tafsirin da malam yayi a wannan ayar a yanzu wallahi na fahimci abin da ban sani ba Allah saka masa alkhairi saboda bin diddigin kowace kalma da sanin ma'anarta da fede ta da gaya wa mutane mai take nufi yana daga cikin abin da ya karanci a da yawa daga cikin masu tafsirin wannan zamani wasu in sun tashi kawai haka za su gaya maka su wuce in gari kana bibiya za ka ji amma ya ɗauko kalmar fitina sai da ya gaya maka daga na fitina take ya ce da kai kamar zuga zigi ne a sanya shi a ta konawa sai ya yi kaza me yasa ya gaya maka wannan yana so ka riski ma'anar ta asali da Allah yake nufi a cikin wannan ma'anar ne Allah ya saka mana da alkhairi to kuma a yanzu ba yana daga cikin baiwa da Allah ya masa alhamdulillah ba karba zuga shi musa shi ikhlasin da yake ya fita daga cikin yanayi to amma dai alhamdulillah yana daga cikin wanda Allah baiwa baiwar zance da kama hankalin mutane da buga misali da nan yayi wata magana a nan ina jin tafsirin sa yana cewa wani mutum ya tafi an an nemi manda ko ko gishiri ne a gidansa yau ba sai gudu yadda ba sai bayan shekara biyu ya dawo aka yi ta kirin sa waya aka yi ta dariya nake buga misali da shi nake cewa wani malamin kwanakin bayan yana magana akan matsala irin ta mata a gidajen auren su ba za ki wa mijinki biyayya ba za ki dan taimaka masa dan abin da kin fi karfin sa ba wata mata da zan yi malam yana ba mu labarin cewa ya shiga gida aka ce ba bai ba manda ba manda ya ce ya ce to ita ba Lagos sai ba shekara biyu dawo Allah ya saka wala da alkhairi Allah ya saka da alkhairi kuma wannan fasakin alkhairi ne gaskiya a duk lokacin da ka tada samari shabab masu matsagaitun shekaru irin namu a gaban malami mai ba da tarbiyya wanda yana daga cikin aikin mala ba da yana daga cikin waɗanda shi ma dai ba da idan gani ba dan ganin ido ba wallahi ba ka da matashin malami wanda ya yadda ya zauna ya karantar da mutane yake haƙura da wasu shagulan rayuwarsa kamar malam sani wanda suke tare da shi sun sani in baya waccan majalisar yana waccan kuma in ya je ba wai zance aiki na banza ba a karatu ake koya mutane yana shan shayin sai na ba ku ilimi ko ba ka sai ba sai alhamdulillah sai Allah ya tabbatar da shi a haka Allah ya dawo da shi da haka kuma wannan yana nuna maka asalin wanda yake tafsiri a wannan gurin ne muka tunan malam Musa Hashim Allah ya masa rahama a irin yanayin wanda muke samun kanmu a ciki muna karanu a lokacin nan yana tafsiri yana jan mutane a hankali yana musu raha yana tawaye to za a iya cewa khairu khalafin ne li khairi salafin insha Allah mana wanda ya biyo gurbin nasa shi ma mai alkhairi ne kamar yadda malam yake Allah ya gafarta masa da duk sauran malaman mu na sunna da suka rasu a wannan gari Allah ya gafarta masa gabaki daya mu kuma da zamu dauke karatu a gurin su Allah ya ba mu ikon bin abin da suke gaya mana Allah ya ba mu ikon abin da suke gaya mana Allah ya saka da alkhairi kuma mu daliban su ne kullun a gurin su muke daukan karatu kamar yanzu na gaya maka cewa na ji tafsirin sa ga abin da yake faɗa da ba na bibiya ba zan gaya maka wannan magana ba magana ta gaskiya ina jin daɗin karatun sa Allah ya saka masa da alkhairi da shi da duk wanda suke yada karatun takan koda baka zo ba za ka samu karatun su nan a taskace sai dai mutum ya yi wa kansa rowar sa data ya ce zai zai amfana da karatun su Allah ya sa albarka Allahumma salli ala Muhammad sallallahu na gode sosai a karatun da jazakumullahu khair mun gode kwarai da gaske da wannan ziyara dakta Allah ubangiji ba mu ikon mu ma mu kai maka ziyara Allah ya akai yawa tawala yana da الله يشكرك
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولائمتنا ولمن سبقنا بالإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين